آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أبا أسأل الله ورحمة الله وبركاته barka mu da sake juyawa a zanku na goma kenan wannan daura irin da ake daidai da 23 ga watan Nuwamba 2025 a wannan rana ta Lahadi daga markazu wa'il islami a wannan littafi na arraddu alaman takallama fi gairi fannihi wa ta'ana fil imam al-bukhari wa sahihihi wallafar malamin mu ash-shaykh doktor malam kabir umar maru Allah ya saka mishi da alkhairi muna ci gaba da bibiyan mala inda yake ta zuba wato nazariya na san ta fara ginsa mutane ko eh ga idanu sun fara yin sun fara zama shakisatun absaru to haka abun yake za a yi ta jin ba daɗi ba daɗi har jiki ya saba idan jiki ya saba kuma sai ka ji akwai daɗi sai an yi haƙuri eh kamar da makarta ma magana muslim jiya la yunalu hadhal ilmu bi rahatil jism idan mutum yana son jikin shi ya huta to gaskiya wannan ba sabbe shi bace eh wa mar'a min nafsihi balada falyasrifil waqta ila al ibada sai kuma kai ta salati kai ta tilawa kai ta biyayya iyaye kana kana kana kana jin maganar malamai kana aiki da ita amma wannan dai wannan kaman wani kanikanci ne yadda mal albani ke kiran shi Allah ya gafarta mai kanikanci ne ba a koyan shi da nauyin jiki to kuma gashi ba dalla dalla yake ba yadda malam ya faɗa jiya in ka gane kai ka jo in ka ji ba ka gane wato ba da kai ake bake nan ko eh ba da kai ake bake nan eh wani jiya ya ce mu ai ya fara bi a bidiyo a facebook ya ga kai wani wani irin karatu ne kawai ya ce kai asarar data shi ya ce kai kai a facebook gaskiya wallahi shi sani ma ba na sa ana ana ana rikodin dinnan ba na so amma ya aka iya da yan kwamiti Allah ya shirye su wa qala aidan bismillahir rahmanir rahim qala al muallif hafizahullahu ta'ala wa qala aidan wa kadhalika al mudallisuna alladhina khurrija hadithuhum fi sahihayn ليسوا في مرتبة واحدة في ذلك بل هم على مراتب الأولى من لم يصف بذلك من لم يصف بذلك إلا نادرا وغالب رواياتهم مصرحة بالسماء والغالب أن إطلاق من أطلق ذلك عليهم فيه تجوز من الإرسال إلى التدليس ومنهم من ذلك بناء على الظن فيكون التحقيق بخلافه كما بينا ذلك في حق شعبة قريبا وفي حق محمد بن إسماعيل البخاري في الكلام على التعليق والله أعلم الثانية من أكثر الأئمة من إخراج حديثه إما لإمامته أو لكون لكونه, لكون لكونه قليل التدليس في جنب ما روى من الحديث الكثير أو أنه كان لا يدلس إلا عن ثقة الثالثة من أكثر من التدليس من, من أكثر من التدليس وعرفوا به والخلاصة أنه قد ثبت بهذا أن نسبة التدليس إلى الإمام البخاري باطل كما قال الأئمة ولو ثبت أن الإمام البخاري مدلس وقد سبقه إلى ذلك من هو أفضل منه من التابعين كالحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي وأبي إسحاق السبيعي والأعمشي وأبي كلابة وغيرهم كثير ومن أتباع التابعين كسفيانين وابن جريج المكي وغيرهم وما برهم ذلك فقد اتفق أصحاب كتب الستة على إخر... كتب الستة على إخراج أحاديثهم في كتبهم واتفق النقاد على توثيقهم وأقوال وأقول لهذا المدعي فماذا بعد الحق إلا الضلال وليعلم, وليعلم هذا المتتبع لعورات العلماء أنه قد خاب وخسر في طعنه في البخاري والبخاري رحمه الله وصحيحه عند علماء الأمة في على منزلة لا يشكون في ثقتهم للإمام البخاري ولا في كتابه الصحيح م. وعلى الله المشتكى من محاولة هؤلاء المبطلين للسنة النبوية بل الإسلام والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل موتوا بغيظكم وقل للعيون الأمي للشمس أعين أعين سواك تراها تراها في مجيب ومطلع وسامح, وسامح نفوسا أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي ya gama da wannan nazariya da ya yi na tattaunawa akan hukuncin tadlisi da sauransu yanzu zai shiga bangare na biyu da nasa da dama shi ne a batu a kan kawalin kwalaba a kan wanda shi ne hadisi da ya yi da ya baya da kuma nan nassin hadisin sannan sai bayanin takhrijin shi takhriju hadisi ummi haramin Takhr- radiyallahu anha تخريج حديث أم حرام رضي الله عنها وبيان صحته سند ومتنا عن أنس بن عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحانة فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تفلي في رأسي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله صلى الله قال ناس من أمتي عرضوا علي هزاة في سبيل الله يركبون ثبت هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل أو مثل الملوك ملوك الأسرة يشك إسحاق قالت فقلت يا رسول فقلت له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك قالت فقلت له يا رسول الله ما يضحكك قال ناس من أمتي أرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا الأسرة أو مثل الملوك الأسرة كما قال في الأولى قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فقالت فقال أنت من الأولين قال فركبت البحر في زمان معاوية فسرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت wannan shine matanin hadisin ummi haram din wanda Anas dan Malik ya ruwaito kuma daga dama ƴar uwar mamarsa ce innarsa ya bada labarin abin da ya faru na zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidanta da tana bashi abinci saboda tawali'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan je gidan talakawa ya zauna ya fira da su wannan kuma ta kasance ma tana cikin wato muharim ɗinsa ne saboda shayarwa sannan kuma da abin da ke ciki na na ainihin wato a ala- a- alam min alamin nubuwa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin abin da zai faru a gaba kuma ya faru tana cikin su kuma ta yi shahada yadda nabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata wannan shine abin da malamai suka sani game da hadisi kuma ji- a- akan shi suke kharraja shi sannan yanzu gashi nan ga takhrijin mutanen da suka rubuta hadisin da aka kawo mana Buhari ya rawaito shi a wuri akalla guda biyar muslim ya rawaito shi shi baya bambanta wurare to kaga kaza sai a ce a ce bukhari ne kadai bai yi kirki ba a ce iyakacin shi kadai rawaito ko yana cikin sayyid muslim yana cikin muwadda yana cikin muwaddan ma kala kala gashi nan ya kawo muwadda ta abu mus'ab muwadda ta ibn al-qasim muwadda ta Sa- suwaid ibn sa'id da muwadda ah, ta sauran malamai waɗanda ba wannan ba sannan baya ga wannan al-imamu tirmidhi ya ruwaito al-imamu nasa'i a cikin littafin shi duka guda biyu as-sughra da kubra الشافعي مسندنسا ابن المبارك اتكن كتاب الجهاد ابن سعد اتكن طبقات الكبرى ابو عوانا مستخرج انسا اللالكائي هبة الله اتكن usul itikadi al-sunnah wal jamaa haka na abu nu'aymin al-asfahani a cikin al-hilya da- da kuma cikin ma'rifatus sahaba da cikin dalailun nubuwa duka nashi haka ibnu dimashqin eh, ibnu ibnu asakir a cikin tarihi dimashqa haka ibnu hanbal al-imam ahmad kenan a cikin musnadinsa haka na ash- al-imam tahawi a cikin ma'anil athar haka na abdurraqi sanani a cikin musannaf haka ibnu hibban a cikin sahihinsa haka nan al-baihaqi a cikin as-sunan al-kabir hakanan al-bagwi abul husaini a cikin sharhus sunna dukkaninsu sai ya ce kulluhum na mala كلهم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه kaji isnadin daga maliku ta hanyar maliku daga makarantar imam malik shi kuma daga ishaq ibn abdullahi ibn abi talha wanda jikan sahabi ne shi kuma daga anas dan malik radiyallahu anhu wannan ishaq ibn abdullah kaga shine dan gidan abu talha mijin uwar anas wanda aka haifa mishi abdullahi shi kuma ta haifa shi kuma aka haifa mishi ishaqu ishaqun nan shine malamin imam malik shi ya kanta da imam malik wannan karatun daga makarantar imam malik ne karatun ya fantsama yanzu wani zai iya tuhuma Imam Malik da cewa shi bai da bai bai san Annabi ko bai san abin da yake ba ko yana cikin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka faɗa a dazu yanzu a cikin waɗannan wa kake tuhuma da ƙarya kenan waye ya ƙarya ko waye bai san mutuncin manzo Allah ba sai kai a yanzu ko wane ne yake suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai da kai da Buhari ya ce da aka yi war na shi aibun al-Bukhari sani Abdullahi ibn Abdullahi ana Abdullahi ibn Abbas ya ce da Abu Yaman da da da da a- a- Shu'aib ibn Abi Hamza da Ubaydullah ibn Abdullah da da da da Abdullahi dan Mas'ud wane ne a ciki kake tuhuma kowa malami ne limami a zamaninsa wanda aka san shi a tarihi da nagarta da ilimi da taka tsantsan da bauta Allah da gudun duniya duk an san su in kai baka san su malamai sun san su to a cikin su kake tuhuma da ƙarya baka taba ganin mutane masu nagarta irin su ba a iya rayuwarka sai dai ka karanta su a tarihi amma kawai yanzu sai ka zo kawai ka shaƙe wuyanka da necktie ka gama cin zogale kawai ka cin ƙarya suke saboda kawai an saki mutane kowa ya faɗa abin da ya ga dama wannan shine isnadin gashi nan daga maliku daga ishaqu dan abdullahi dan abi talha daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda wa ishaqu bin abdullahi shehu malik na'am wa ishaqu bin abdullahi shehu malik qala suyudi rawa an abihi wa ammihi anas wa anhu malik wal auza'i wa ibn uyayna wa hammam ishaqu bin abdullahi dinnan kaga wato yana riwaya daga babansa shine abdullahi dan abu talha yana riwaya daga baffansa shine anas wanda anas baffansa ne da shi da abdullahi lu'ummai ne ko domin anas baban shi daban amma abu talha mijin uwarsa ne baban shi ne shi ma kaman step father kenan to wa anhu aha wa saqa okay wa anhu malik malikun wal auza'i wa ibn uyayna wa hammam wadannan duka manyan dalibai ne da suka yi riwaya daga isaku al-imam malik abu abdurrahman ibn amr al-auza'i sufyan ibn uyayna hammam waɗannan dukansu kowa babban malami ne mashahuri wanda ya san abin da yake a ilimi duniya musulun tare da su su suka yi riwaya daga ishaku a dan gidan abdullahi da abu talha na'am wasaqahu abu zur'a wa abu hatim wa nasa'i duk waɗannan mushaddidun ne sun amince da shi wa qalbun ma'inin thiqatun hujjatun mata sanata 40 wa 30 wa 100 وقال الحافظ في التقريب ثقة حجة ونقل في التهذيب عن محمد بن سعد سعد عن الواكدي كان ثقة حجة وأخرجه أبو داود في السنن وابن ماجه في السنن وأحمد في المسند wannan wani isnadin ne daban ya gama da wancan isnadin wanda yake ta hannun Maliku zuwa ga Ishaqa zuwa ga Anas to akwai wata riwaya kuma cikin sunan Abi Dawud da Ibn Maja da Muslim Ahmad Ibn Hanbal da sunan na Darimi da Ibn Hibban har ila yau waɗannan su kuma ta hanyar Yahya ibn Sa'id an Muhammad ibn Yahya ibn Habban an Anas ibn Malik kaga yanzu wannan mutaba'a ce kenan ga Malik wata wata wata hanya daban da ke tikewa zuwa ga Anas dan Malik ba ta hanyar Ishaqu ibn Abdullah ibn Abi Talha ba ba ta hanyar Malik ba ta hanyar Yahya ibn Sa'id al-Qattan daga Muhammad ibn Yahya ibn Habban daga Anas dan Malik Muhammad ibn Yahya ibn Habban yanzu shine dan ajin sa Abdullahi dan Abu Talha kenan tare sa koyi wannan karatun daga daga Anas ba shi kadai ji daga Anas ba shi wancan dan dan dan dan dan baffan nasa sannan kuma a ajin su Maliku ba shi kadai ba ga Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id shi ma ya ji shine tsaran Maliku a wannan Zad ibn Majah زاد بن ماجه فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازية أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية بن أبي سفيان فلما صرفوا من غزاتهم كافرين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركب فسرعتها فماتت نعم وبنحوه عند أبي داود kaga wannan ya tabbatar da nubu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ce tana cikin su da tace a saka ta a cikin nabi annabi ya ce a a kina cikin na farkon domin ba ta riski ma nabiyun ba Allah ya kara mata yadda qabla an urida قبل أن أريد أقوال العلماء وشراح لهذا الحديث ينبغي أن يكون في بال كل مسلم أنه لا ينكر إسناد لم ينكر أنه لم ينكر إسناد لم ينكر لم ينكر إسناد هذا الحديث ولا مت ولا متن ولا متنه matnahu لم ينكر إسناد هذا الحديث ولا متنه أحد من علماء الحديث ولا شراح ولا أحد من علماء الحديث ولا شراحه فكلهم اتفقوا ولا شراحه فكلهم اتفقوا على جلالة رواة هذا الحديث in dai mutum sunan shi malami a ilimin hadisi kamar yadda ya faɗa in dai mutum sunan shi malami ba ɗan dagaji ko wanda ya shiga ta windo ba to ba taɓa samun wanda ya taɓa cewa wannan hadisin bai inganta ba ko abin da yake cikin shi munkari ne ko abin da yake cikin shi cin zarafin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama babu inda da sunan malami wanda ya amsa sunan shi malami ne sai dai mutane daga baya yan atifa yan kungiyanci yan shiga shara ba shanu to su ne suka zo da wannan hayaniyan sannan kuma suke amfani suke blackmailing awam mu awam muna da atifa da ita muke hukunci galibin lokaci shine wato tunani kawai irin namu kasan mutane kusan gabaki ɗayansu ana iya kasa su gida uku ne a psychologinsu akwai masu hankali akwai marasa hankali sannan akwai mahaukata marasa hankali da mahaukata yadda da misali mahaukata yan kare a cikin yanzu ka iya zagayawa a cikin anguwan nan gaba ɗaya baka samu wanda ya amsa sunan mahaukaci wato mai duka da kwana a bola da kazanta da in gashin nan ga shi kai wani ana da ɗaya masu hankalinta masu masu hankali su mayan kaɗan ne sai da mutane a cikin marasa hankali su ne 'yan tsakiya to su ne algauga'u ke na wanda kowa na iya kwasa su ya yi shi da yawa irin jawabin da manzo Allah sallallahu alaihi akan dujal annabi sai ne ruhi yana yana jawabi akan dujal tun daga ran Allah ya waye sai ya sadi ya je gida ya dawo wani ya ce ka wani ce fa ne har magariba annabi na jawabi akai yace saboda al'umma ta su tsira inda ina nan zai zo to da in ya zo ni zan kare muku shi kowa ya jira amma tun da ba na nan zai zo to kowa ya ta kanshi annabi bai ce ku je ku saurare shi ku maimai da martani ba saboda mafi yawan mutane a wannan babin suke waɗanda nasibuhum minal aqli wa bida'atuhum minhu musta rabon su a hankali kankani ne da haka saura su fara annum wato shi hankali sai ya sai ya sai ya cewa shi kawai kuma ɗan adam ne bai da ma'aunai na ilimi yaushe za a ce hadisi ya gangaro shekara sama da dubu da ɗari uku ana mu'amalar shi ana sharhin shi ana faɗan falalar da ke cikinsa duk ba su gano wannan ba sai kawai wani ya zo wanda shi ba ba sabga shi ba ce ba aikin shi bane bai koya ba bai taba wannan hadisin yanzu shafi guda da za a ce zauna kai mana fassara shi ce an baka awa daya kawai kai mana fassara shi kai mana lacca akan shi wallahi tallahi in bindiga za a same sai dai a kashe shi amma kuma zai ce yana da magana akan duka waɗannan da suka rawaito ba sabon da suke yi ba shine malami yake gaya mana anan cewa babu wani mutum da yake a matsayin malami mai karantar da ilimin hadisi ko mai sharhin hadisai wanda ya taba cewa hadisin nan bai inganta ba mutane shi ko isnadinsa walil hadisu turqun walil hadisu turqun min riwayat Muhammad ibn Yahya bin Habban wa bi duwalata Abdullah bin Abdurrahman al-Ansari wal Mukhtar bin Fulful kulluhum كلهم عن انس رضي الله عنه وشاهد ايضا من حديث عمير بن الاسود ويعلى بن ثابت وعداء بن يسار عن امرأة نعم وبالجملة فالحديث صحيح لا مطعن في إسناده ولا في متنه كما ذكرنا نعم لكن جاء في آخر الزمان المدعون مع الأسف الشديد ينكرونه ويضعفونه ويشككون ضعفاء العقلاء العقول والجهلاء المركبين مركبين وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم الله قال الإمام البخاري باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه كيف يأتي من كان في آخر الزمان بشيء في هذا الدين الذي لا يعرفه السلف لا سيما لا سيما ما يمس مقام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا محال كما نص الحديث kunga wajen yadda malai mana guda da wannan hadisi da sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani zamani kuma bayan shi sai shi da za mu ga da tafsir alkai duk ba su ga wannan shi ba su ga wannan cin zarafin ilimi ba ba su ga wannan ta tabar zaba amma zamunan nan na na baya baya kaga sharrin su ya fi alkhairin da ke cikin su to wataƙila kuma yanzu aka ƙara shekaru goma ko sha biyar ko ashirin ko hamsin sai an samu kuma wanda za su fi na yanzu ɗin nan sharri kenan wannan ita ce sunna da Allah ya tsara wannan rayuwa Allah ya kyauta na'am وعلى هؤلاء القوم أن يتقوا الله ويرجعوا إلى رشدهم ولا يخالفوا السلف والعلماء قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا wannan shine wannan shine eh, rigakafin duk wata ah, barna ko wata bid'a ko wata bata abu ta farkin ya magabata suka gudanar da rayuwarsu da addininsu ya suka fassara waɗannan hadisai ya suka yi mu'amala da su sai kaga an an samu shari'a insha Allah fa alaikum وفي الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي الحديث وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي وفي رواية أخرى على إن من من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 وسبعين سنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وصدق من قال عليكم بالعتيق أي ما كان عليه أول, أول هذه الأمة من, من الدين وقال البرهاري رحمه الله وإذا سمعت الرجل يتعالى على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من إخبار أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رجل رجل رديء القول والمذهب ويمن ما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا وإنما طعنا على رسول لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة في الآثار بين القرآن
aka san waye sai Allah waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kai ya ake fassara shi ya ake aiki da shi menene alkhairin menene sharrinta menene alkhairin lahira menene bala'in da ke cikin wanda bai bi Allah ba duk wannan a cikin ilimin sunna aka san shi fa innal qur'ana ila sunnati fa innal qur'ana ila sunnati ahwaj min sunnati ila alquran ware ko qur'ani yana da tsananin bukatu ya zuwa ga sunna dan fassara shi kullum hadha mustaqu li nahyi sallallahu alaihi wasallam fi iktida'i hadhihi al-ummati bi ahli kitabi al-yahud wan nasara fa qala la tattabi'unna sarana man kana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin dabbin dabbin la salaktumuhu قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وقوله صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم والحديث آه واتو آه آه الأمر المسلمي daga cikin abin da yasa ya samu tasgaro a wannan rayuwa shine kin yin aiki da wannan nasiha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da jan kunnan da ya mana cewa kada mu bi tafarkin turawa kafirai yahudu da nasara akan ɗabi'unsu da al'adunsu da irin addininsu da fassarar da suke wa rayuwarsu akan shi ne al-Imam Ibn Taymiyyah yayin wannan littafin nashi gagarumi Iqtida'u Siratal Mustaqim wanda ya kamata kowa ya karanta shi ya ji irin bulaliyar kan hanya da ke kan tafarkin da mutane suke bi a rayuwa da muka ki bi muke ta sha'awar tafarkin su to shine yanzu ake dauko irin wannan fikirar da take cikin su su agun su fikirar su kan abin nan muqaddasat da thawabit ba wani abu bane wato gama garin abu ne a wajensu su soki abin da yake sabit ne a cikin addini ko a cikin urfi na mutane ba matsala ba ne mutum ya duk abin da ya gara ma da da'awar yanci shi ne ta gangaro cikin duniyar musulmai yana cikin bibiyan sawunsu da inda suka sa kafa suka daga musulmai su sa kafa Allah ya tsare mu daga bata wal hadisu wal hadisu huwa kama qala qabi iyad fi sha'n hadisi sihr فاعلم وفقر الله وإياك أن هذا الحديث صحيح متفق عليه وقد لعنت فيه الملهدة وتذرعت به لسخف عقولها وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك في الشرع وقد نزه الله الشرع والنبي عما يدخل في أمره لبسا
wanda suna kore faruwarsa cewa an wa nabi sallallahu alaihi wasallam sihiri har ya kasance yana ganin kamar yayi abu ashe bai yi ba har yayi ta addu'a Allah ya kawo mai sauki yayi mafarki din to suna suka wannan hadisin shine yake cewa wannan hadisi a tabbatacce ne mulhidai suka soke shi suka yi amfani da shi matsayin zari'a na lalata hankulan mabiyansu amma dai a shar'ance wannan bai shafi wahayin da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to haka wannan hadisin shi ma hadisi ne sahihi hadisi ne tabbatacce bai shafi janibin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda su suke riyawa ba wa hadisu sirri fi sahihaini wa hadisu sirri fi sahihain wa qad bayna fihi wa qad fihi ahlul ahwa'i kal mu'tazilati wal aqlaniyina fi matnihi wa da'wa anna ithbat sihri nabiy sallallahu alaihi wasallam naqsun fi nubuwatihi wa aqli ولذلك أنكروه كما ذكر الكافي da can mu'tazila sune aka sani da irin wannan sabga yanzu kuma suna da jikokin sune al-aqlaniyun su ne wato masu aiki da hankali komai saka hankali gaba fiye da nassi to shi ne suka zama su ne mutazilawan zamani kenan ga sanan ko ina za ka yi ta ganin su da rigan malamai wani zalika wani zalika an karuhu kama zakar alƙabi wa gairu min al'ulama'i wa raddu alaihim alqadi iya duk mutumin da za a ambata game da kare haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kokarin tabbatar da darajar shi da wuya a ambaci kamar qadi iya wannan shine tambarin sa da ya shahara shi don ku kaga bai bai kore waɗannan hadisai ba ya nuna cewa shi ma ya yarda da su kenan to shi yanzu suna tuhuma alqadi iya ne shi ma da cewa maƙiyin manzon Allah ne kenan وهو نفس وهي وهو نفس الشبهة وهو نفس الشبهة التي ادعاها الرائنون على حديث أم حرام رضي أم حرام رضي الله عنها تماما وما يقال في حديث عائشة في سير النبي صلى الله عليه وسلم من الجواب وهو عين ما يقال في حديث أم حرام رضي الله عنها من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وليس في الحديث لا من قريب ولا بعيد طعن في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما زعم هؤلاء الأغبياء المدعون وأمرهم كما قال الشاعر والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء وقال آخر وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تكر لهم بذاك إذا بج إذا بجست دموع في عيون تبين من بكى ممن تبكى وما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تبكى وقال آخر سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحت أتحت أم خماره ويقال له أيضا كما قال الشاعر الشاعر الآخر ولو لبس الحمار لباس خز فقال الناس يا لك من حماري ورحم الله kuna zai saka riga zina riga alhari ne ko a ce kaka wani jaki dan gayu sunan shi da gayu da kalan nasu ya laka min himari ba za a ce ya zama dan birni ba eh ورحم الله من قال من تحلى بغير ما هو في من تحلى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان ودرى في العلوم ودرى في العلوم جري سكيت خلف خلفته الجياد يوم الرها يوم الرهان لانه صلى الله عليه وسلم معصوم ومع ذلك انه بشر كما قال تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد تعتريه العوارض البشريه وليس فيه اي طعن فانه يصيب ما يصيب البشر من الامراض gairil ma'iba wannan yana daga wurin zamiyar da mutane suke samu shine itibarul bashariyatil nabi sallallahu alaihi wasallama me ke iya faruwa ga dan adam ya faru gare shi menene kuma in ya faru gare shi ya zama na ƙasa ko wani aibi wanda koda ba shi bane ya faru ga wani dan adam zai iya zama aibi haka misali hauka ga dan adam aibi ne amma rashin lafiya ba aibi bane jin yunwa ba aibi bane fushi ba aibi bane farin ciki ba aibi bane duka waɗannan awarid ne bashariya da sha'awa da sauransu to sai suke kasa gane waɗannan abubuwan amma malamai tuntuni sun yi magana musamman kuma yanzu kaga alqadi iyad shi ake ta kawo maganar sa qala alqadi iyad
am qala alqadi iyad rahimahullah يجوز عليه من الآفات والتغييرات والآلام والأسقام وتجرع كأس الحمام ما يجوز على البشر وتجرع كأسل حمام ما يجوز على البشر وهذا كله ليس بنقصة فيه لأن الشيء إنما يسمى ناقصا بالإضافة إلى ما هو أتم منه وأكمل من نوعه وقد كتب الله على أهل هذه الدار فيها يحيون وفيها يموتون ومنها يخرجون وخلق جميع البشر بمدرجة الغير فقد مرض صلى الله عليه وسلم واشتكى وأصابه الحر والقر وأدركه الجوع والعطش ولا يقول الغضب والبدر ولا له الإعياء والتعب ومسه الضعف والكبر وسقط فجحش شكه وشجه الكفار وكسروا رباعيته وسقي السم وسحر وتداوى واحتجم وتنشر وتعوذ ثم قضى نحبه صلى الله عليه وسلم فتوفي صلى الله عليه وسلم ولهك بالرفيق الأعلى وتخلص من دار الامتحان والبلوى waɗannan duka siffofi ne na ɗan adam da suka faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hikimar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa rashin lafiya ya yayi tafiya cikin zafi ya ji wahala ya ji yunwa ya ji kishirwa an fusata shi ya ji gajiya ya ji kaza yayi kaza duk ga sanan yayi shekaru an taɓa sarar shi an ji masa rauni an karya masa haƙori an bashi guba ya sha ta mai tasiri an mushi sihiri an yayi magani yayi ƙaho yayi tofi sannan kuma a ƙarshe kuma ya rasu rasuwa ta ɗabi'a Allah ubangiji ya ɗauka shi zuwa ga rafiqul a'la salawatullahi wa salamu alaihi fil akhirati wal ula sannan ya rabu da duk waɗannan rigingimu da fitintunu da bala'o'in duniya a matsayin shi na ɗan adam to wannan ɗan adam takar ba illa bace gare shi hasali tabbatar da cewa shi ba Allah bane shi bawa ne cikin bayin Allah da Allah ya fifita shi akan sauran bayi ya ɗaukaka shi da wannan babban matsayi da ya bashi a cikin halittun Allah amma kuma wannan bai kore mishi insaniyarsa ba wanda ita ce asalin abin da Allah ya halicce shi akai to idan mutum ya fahimci wannan sai zauna lafiya babu wani abu na iskali a cikin wannan amma an kace to da za a ce annabi ya ji yunwa ya za a ce annabi ya yi rashin lafiya dan me za a ce annabi har ma wata na an taba ji masa rauni ai bai dace a ce annabi ba amma kuma ya yi saboda waɗannan a cikin ƙwaƙwalwa ba su san adam wanda ya san yadda ake kaddara abubuwa ba to shine zai ambaci wannan a cikin tunaninsa in ya zama an samu malamai da sunan malanta kuma suna karantar da ashafa ɗin nan in za su karanta wannan abin su wuce don nan cikin ashafa yake ba idan suka zo katun wuce kuka za su yi babu wani tabbataccen bayani ko wani sharhi ko ko wani taliki na kwarai sai ran da wani abokin hamayyar su ya zo ya karantar da irin wannan abin sai su tsallar su ce ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan jahilai su amsa musu sai a ga irin waɗannan fitintunu su shigo cikin mutane Allah ya kyauta wa hadhihi simatul wa hadhihi simatul bashar allati la mahisa anha wa asaba ghayruhu min al-anbiya ma huwa a'zam wa qutilu qatlan wa rumu fi an-nari wa nushru bil manashir wasu annabawan Allah ya musu jarabawa da irin haka wani annabin an kashe shi wani annabin an jefa shi cikin wuta kamar annabi zakariya an kashe shi annabi yahaya da zakariya sannan annabi ibrahim an jefa shi cikin wuta annabi ya ba mu labarin waɗanda aka yanka su da zarto tun daga saman kanshi har a tsaga ومنهم من ومنهم من وقاه الله ذلك في بعض الأوقات ومنهم من أصمه كما أصم بعض نبي نبينا من الناس فلئن لم يكفي نبينا ربه يدبني كميئة يوم أهد ولا حجبه عن عيوني إداه عند دعوة أهل الطائف فلقد أخذ على عيون قريش عند خروجه إلى ثور وأمسك عنه سيف جو سيف جورة جورة جورة وحجر أبي جهل وفرس سراقة kaga Allah cikin hikimarsa yadda ya so haka yake Allah ya jarabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dukan da wannan kafin ya kama shi ibnu kami'a har ya ji masa rauni ranar Uhud sannan Allah ya jarabce shi da kuma wato mutanen da'ifa Allah ya ba su dama sun jefi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ji masa rauni amma kuma wata rana kuma Allah madaukakin sarki ya kare shi daga Qurayshawa su ganshi ran da ya fita ya tafi gada Saul a hanyar shi ta tafiya hijira haka nan kuma ya kare shi daga takobin wannan mutumin da ya ce wa zai maka magani na yau yace Allah haka nan jifa da Abu Jahl ya kame da dutse da kuma Suraka wanda ya bi shi da da dukiya so ya kama shi saboda an cira ba shi dukiya mai yawa raƙuma 100 idan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganshi din amma ya kasa isowa dokin nasa ya dinga yin gurb da gwiwa kisa tana nan duka ga kuma zadul ma'ad wa hadha kullu wa hadha kullu laysa min qisatin fi faqad dhakara al hadith al imam al bukhari fi salat kutub kitab al jihad wa siyar wa kitab al istizan wa kitab al ta'bir na'am wa bawa ala hadha al hadith fi al adab al mufrad bi babin hal yafli ahadu ra's ghairi kaga al imam al bukhari ya kawo hadisin aurare guda biyar ne ya ambace shi a cikin kitabul jihad wasiyar dan labari akan wannan yakin da aka ji a wurin ya ambace shi sake ambata a cikin kitabul istizan a wajen hukuncin shiga gidan yar uwarka ko goggonka ko makamanci haka ya ambace shi kuma a kitabu ta'abir ta'birur ru'ya saboda mafarkin da ke ciki Imam Bukhari haka yake da wannan salam kamar da muka ambata da su yanzu hadisin can na Huzaifa da Sayyidina Umar ya tambaye shi ya tambaya cewa wa yake da labarin fitina Huzaifa ya ce ni ina da shi sai da Bukhari ya kawo shi ya maimaita a wurare daban-daban ya kawo a kitabu salati ya kawo a kitabu zakati ya kawo a kitabu siyami ya tafi kitabu a alamun nubuwa ya sake kawo shi ya sake tafiya kitabu siyar ya kawo shi wajen wuri nawa haka an ka dauki hadisin hadisin wancan dogon hadisin na kisar na kisar sakin mata da aka ci Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai da ya ta kawo shawarar daban-daban kitabun nikahi kitabun zuhudi kitabu ina ne sai da dinga kallon fiqhun da ke ciki kala-kala yana yayyanka yana da datsa yana kawowa don haka shi yasa in aka ce maka hadisi na cikin bukhari ta iya ka tafi inda kake tsammanin shi baka gan shi ba ta yiwu dan yanzu abin ya sauki ne saboda akwai kwamfuta nan da nan zaka yi shar kawai ka gan shi amma da zaka iya kai sati kana neman shi baka gan shi za ka bufi hirarsa ka rasa inda yake kuma da gaske ne yana ciki saboda ba zai kawo shi inda kake tsammani ba muslim ne da an ce alula ne to ka tafi babu Allah za ka gani shi da an ce an ce ka tafi babu da ke da shi ba ni hadisin da kake tsammani a babu aure sai ka wani shi a kabula a kabula ka tafi ki ta shi ko ka shi kabul iman ba ne ba abin da ya shalle shi kai kai da kai ka abin nan shi yana magana da masu kwalwa ne da haka da yazo cikin adabul mufrad sai masa babi babun hal yafli ahadur ra'asa ghairihi ko ya halasta wani ya ma wani wato wankin kai ko ya duba masa kansa ko ya karkade masa kura ko ya duba masa ko akwai wani datti ko kwarkwata ya halasta wani ya wani a haka ya kawo hadisi kaga ya taɓa ya fitar da wani fiqh a nan ma wanda ba shi ake tsammani a yadda aka saba ji ba wa awwalu man asara hadhihi shubha wa awwalu man asara hadhihi shubha ahmad subhi mansur wa radda alaihi doktor baha hubayshi wa qala amma qissatu ummi haramin faqad waradat fi sahih bukhari nafsi nafsihi talata ashirta marra yanzu kun ga jama'a wannan mutumin mun ambace shi ko jiya Ahmad Subhi Mansur wannan wani dan kalakata ne wani mai tatsine ne na zamanin nan wanda zaka iya cewa duk wannan rikitar rikitar to shine annabinta shi ya fara kawo ta a wannan zamanin Allah ya mu'amalce shi da irin abin da da abin da ya cancanta mutum ne wanda ba karatun addini ba karatun boko yayi a cikin nakat da ya rubuta ya rubuta PhD sa ma za ku zo ku brabin sunan shi da tarihinsa yana nan maujud da ya zo rubuta PhD sa a cikin tarihi duk yadda ake ganin jami'ar Azhar cewa jami'a ce munfatiha ana ba da daman faɗar ra'ayoyi da sauransu dan da aka zo ana yin defense ɗinsa sai da aka hau sama aka yi aka yi aka yi uwar watsi ƙarshe aka ce sai ya soke kamar ɗaya bisa ukun abin da ke cikin tesis ɗin nan saboda maganganu masu haɗari ga makoma addini da tarbiyyar musulmai aka ce duk ya cire su ya je ya cire su aka zo aka sake dubawa aka tabbatar ya cire wasu wasu bai cire ba aka ce sai ya cire sai da aka yi samu lattin san da ya kamata a bashi a bashi mai sunansa a bashi digirinsa daga ƙarshe dai aka bashi aka ɗauke shi aiki a jami'ar azhar amma bayan ɗan lokaci dole jami'ar azhar ta fassara shi daga aiki karshe ya baka san masa da kuma a Amerika can kuma da mai gidan Ireland ya je ya kafa jami'a wadda take irin abin da yake so eh sunanta ma'ahadu ma'ahadur Razi a can ya je kafa ya ci gaba da aikin shi na jarida da aikin shi na yada irin waɗannan barna a cikin mutane to daga shi ne wannan shubaha ta yaɗa cikin ɗalibansa da masu ƙaunarsa da rubuce-rubucensa shi yana da ra'ayi na jayayya da ingancin hadisai ta hanyar kawai da hadisin da bai yi masa ba to zai ta cin dunduniyar hadisin ba da wata hujja ta ilimi ba ya yi rubuce-rubuce da yawa akan haka suna nan sanannu ne ya kuma yi makaloli an yi tattaunawa da shi mai yawa to sai abin ya yaɗa ƙarshen laraba musamman ƙasashen magribul arabi irin su tunisia irin su morocco irin su algeria da ire-irensu da kuma ita kanta masar da suriya ya yaɗa a cikin 'yan boko masu ganin su 'yan kishin addini ne suka dinga yada irin wannan shigohin suna sukan malaman musulunci suna musu kallon 'yan ƙauye cewa wanda ba sa iya wata magana sai na kaltowa da kuma daman shi ilin musulunci ya gina akan abu biyu ne ko dai naqalun sahihun ko kuma bahthun daqiqun ciro magana daga magabata ingantacciya ko kuma bincike na ilimi wanda ya amsa sunan shi na bincike na ilimi kuma kada ya saba wa abin da aka sani a da'a ilmanci to in ku ba wannan ba to ba sunan shi ilimin addini ba a cikin wani fanni da can da ban ai a ta gano abubuwan da da ba a gano su ba amma a musulunci duk abin da ya ishi malaman farko da al'umma farko addini ya kamata ya ishi mutanen baya jiya malam bashir ya yi ishara zuwa ga silsila ta malamin mu daga birnin kudu da yake ta yi akan sunna da masu inkarinta in ka je kabi za ka ji yadda ya dinga tattauna akan wannan wannan takadari makonni da yawa saboda ɓarnar shi tana nan da yawa kuma yanzu yana raye to wannan ita ce gurɓatacciyar aƙida da ta yaɗu yanzu da wani sabon salo da aka zaga duk masu goyon bayan tankalla da kyau ko dai zubin yan boko da ba su da background ba su da basis na sana addinin musulunci ko kuma zubin wato mutane da dama suna neman abin da za su soki addini da shi yanzu wani daga cikin musulunci ya ba su ya ba su green line ga abin da za su green light ake cewa ko ga abin da su soki addini da shi sai kuma masu jin haushin ahlus sunna wanda suke cewa ahlus sunna sun musu ritaya ko ba a sauraron su duk da sun dawo suna ta kwaikwayon ahlus sunna su ma yanzu suna yin laccoci suna yin hudubobi suna yin muhadarori matan na saka hijabi sun bude islamiyu amma dai tunda ba gaskiya suke karantawa ba abin ya ki armashi to suna jin haushin da a wasu na kasan nan ta yi musu dameji da yawa da haka zaka ji mutum ya ce ba sai da masu sukan hadisi ba amma ba za su taya a yaƙe su ba saboda suna ganin sun taya an yaƙe su to kamar sun taimaki ahlus sunna ne kaga sun samu kansa cikin wata irin sawarwara to su ne nau'i na uku nau'i na hudu kuma sai kuma irin waɗancan da muka fara gama garin mutane awam waɗanda suna ganin lallai su dai a irin fassara su ta awam da irin ma'aunin su na awam to a cikin hadisai akwai sukan mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma babu wannan sai an yi defining tukunna meye mutuncin da ya ake auna meye mutunci menene in an faɗa sunan shi suka menene an faɗa sunan shi karatu kai da wani hankali ka auna cewa wannan suka ne to anan ne ake samun wato mafraqut tariq tsakanin wanda suke harkar ilimi da waɗanda ba harkar ilimi suke ba wannan mutumin subhi mansur abin yin dirasa ne a kansa a wannan zamanin irin su irin su ne irin su Hassan Turabi irin su Taha Hussein irin su Sa'ad Zagalul irin su Qasim Amin ga sunan da yawa batattu ne jama'a jingin jingin jingin sauƙinta fa sauƙinta da yake rubuce-rubucensu da larabci ne ba da turanci ba ne galibin kuma masu wannan mugayen aƙidin su kuma sai kanta larabci ba to sai Allah ya rage ma aya zaƙi Allah ya rage kaifin fitilar da a ce an fasa littafansu zuwa turanci ko hausa yadda mutanen mu za su karanta warewake to da abin da zai yaɗe ya fi wannan da ake gani wannan watakila shi ne abin da ya faru nan gaba idan aka bi zamanin da ya fi na yanzu sharri aka kai ga fasar littafin saboda yanzu wani yana nan yana cikin fitina nawa bai san masu bi masu amma yana a kai a ta rigima da shi da zai so ya karanta maganganun su bi masu ko na ɗaha Husaini ko na Kasim Amin ko na Ahmad Amin ko na Sa'ad Zagalul ko na Muhammad Abduhu da zai zo ya karanta waɗannan barnan daga daga asalin manba'adin su daga daga inda suke gabban tsariyan da ya zai faɗe su a cikin mutane to amma Allah bai bashi wannan ahaliyar ba irin yanzu a da abin da ake akan yancin mata da abin da ake akan daidaita tsakanin maza da mata kyamatar haihuwa kyamatar addini kyamar duk wani abu da ka sani waɗannan mutanen sun yi rubuce-rubuce a kansu sun goyi bayan turawa sun ɗaura akan abin turawa suka faɗa sai ƙoƙarin canza manufa addinin musulunci da ƙoƙarin cewa dole musulunci ya tafi da zamani dole a canza wasu fassarori dole a canza wasu mawaƙif irin su ne shi ma wancan na Kano ɗin ɗan gidan Kadiriya ya je kwaso shi da yake yana takama da wauta extra extra large wauta sai ya zo nan da nan ya dinga ya dinga ta'annati har ya kai shi ga abin da yake akai na yanzu na fitina da Allah ya fitine shi da ita muna fata Allah ya ƙara mishi nisa da al'umma dan kai ci gaba da kawo barna to wannan subhi mansur kenan zan so ƴan uwa su koma su sake karanta abubuwa a kan shi su ga kuma radojin da malamai suka mai a ƙasar misir ɗin akwai malamai na ahlus sunna malamai masu kyakkyawan fikira wanda ba su kyare shi ci gaba da yaɗa ɓarna a cikin mutane ba face sai da suka mashi raddi kuma har a kai gare a hukumance an kore shi daga ƙasa yana ganin sai dai mu tsaya a nan ko sai dai mu tsaya a nan wannan abin da ya saura gashi shine kuma kamar asalin karatun ko eh na ku karkare bayan bayan sallah kafin sallah gashi sun sa alamar lokaci kuma 12 da rabi ina ake yin sallah to bari mu tsaye da wannan din anan wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam